rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in babu zarfi huwa ismu waqtin aw makanin intasab kullu ala taqdiri fi kullu ala taqdiri fi 'inda al-arab kullun na kullun ala taqdiri fi 'inda al-arab in ka ce kullun ya ce ya kai na'am da yake baka da abu ko gaskiya na wannan idza ata zarful makani mubhama wa mutlaqa fi ghairihi falyu'lama kan نعم ومطلقا في غير ومطلقا في غيره فليعلم والنصب بالفعل الذي به جرى كسرت ميلا واعتكفت أشهرا أو ليلة أو يوما أو سنين أو مدة أو جمعة أو حين أو قم صباحا أو مساء أو سحر أو غدوة أو بكرة إلى السفر أو ليلة الاثنين أو يوم الأحد أو صم غدا أو سرمدا أو الأبد واسم المكان نحو سر أمامه أو خلفه وراءه قدامه يمينه شماله تلقاءه أو فوقه أو تحته إزاءه أو معه أو حذاءه أو عنده أو دونه أو قبله أو بعده هناك ثم فرسخا بريدا وها هناك في موقفا سعيدا
الحمد لله والصلاة آه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا أشرين لشيدة كينان أتكلم التافن نهو ميسونا نظم ال... آه نظم متن الآج الرومية ta al'amuriti rahimahullahu ta'ala a yau ranar juma'a goma ga watan rajab hijira 1443 daidai da 11 ga watan biyu shekara ta 2022 ci gaba da karatun nahu insha Allahu ta'ala wanda yana ɗaya daga cikin makamai ah, na yaƙi wanda za su taimaka ma ɗalibi na iya karanta larabci daidai da kuma fahimtar ma'anarsa Eh, ba yadda za a yi ka iya karanta larabci daidai babu na hau ba za ka iya fahimtar larabci ba babu na hau duk karatun da za ka yi ko to mala ya ce za mu eh, mala ya ce babu zarfi ai babu bayanin zarfi idan an ce a zarfi fil lugha shine alwi'a'u yawwa jaka wadda za a saka wani abu ciki ya buya to shi ake kira da azzarf abinda aka sa shi ake kira da almazruf almazruf hmm? yawa in ka sa kudi cikin jaka to kudin shine almazruf jaka ita ce azzarf an gane wannan aluga ba a nahu ba yawwa alugar larabci a istilahi shine yadda malam ya bayani yace huwasmu waqatin shi suna ne wanda yake nuni akan lokaci aw makanin ko ya yi nuni ko ya bayyana bagiran da abu ya au zarafi ba zai wuce waɗannan abubuwa guda biyu ba ko dai ya nuna maka lokacin da aiki ya auku ko inda aiki ya auku shi ake kira da zarfin zamani da zarfin makan to shi da ya ce intasab kowannensu kuma yana zuwa ne da nasaba yawwa zuwa da shi da tarifin azarf na farko zama suna ba a samun zarafi a cikin aiki al'afa'al ba a samu ba a samun zarafi a cikin harufa Allahumma sai dai wasu daga cikinsu irin sufi da wasu da za a iya samu suna da ma'ana irin tata za ka ji ana cewa daga cikin ma'anoninta akwai azzarfiya to sai ce kullun kowanne daga cikinsu eh wannan tanwinul iwad ake kiransa eh iwadun an kalima ai kullu wahidin minhuma min zarfin zaman ko min zarfin makan to suna an ka ɓoye sai an kawa wannan tanwinin da har gani madada a ce kullu wahidin min huma to sai aka shafe wahidin min huma sai aka kawo tanwini sai ya wakilce su shine ma'anar tanwilul iwab eh kullun ya'malu ala shakilat eh ai kullu wahidin minhu ko kullu ahadin minhu ya'malu ala shakilati so iwadun an kalima akwai iwadun an jimla mai ta bayani a kansu daidai na san dukkan manta don ku ba ku ajiye karatu da ai kawai ya biya wuce eh Allah ya sawaga ala taqdiri fi kuma sukan zo da kaddara ma'ana fi duk inda zarfu makan ko zarfu zamanin zai zo to zaka iya cire shi ka kawo misali a, a samu ma'anar da ake bukata kamar da za mu gani cikin misalai inda al'arab amma horin larabawa hmm? yawa ana magana ne akan lugatul arab ba hausa ba eh a hausa ko akwai zarfu ko babu zarfu mu ba mu sani ba ba ya ta dame mu ba don ba da ita muke fahimtar addini ba amma dai muna iya kasuwanci da sada zumunta da sauransu amma dai fahimtar addini to ba ruwanmu da hausa asali ko wannan karatun a yi shi da larabci ba da hausa ba huwal asu to yana daga cikin taɓarɓarewar ilimi a ja larabci kuma a fassara da wani yare na daban wannan lalacewar ilimi ya daga cikin ababen da suka sabbaba ilimi ya mutu iza a ta zarful makani in mubhama idan zarful makani ya zo mubhaman yana a ɓoye abin ɓoyewa ma'ana ghairu mu'ayyan ba a ayyana wurin ba amma dai an yi nuni kan cewa wuri aiki ya auku a wani wuri amma wane wuri ne ba a yi ta'ayini ba to wannan shine ka'idar zarfu almakan shi la ya'ti illa mubhaman amma zarfu zarfu zaman shi ya'ti muayyan ko muayyanan sannan kuma yakan zo mubhaman wani lokaci yakan zo tare da ta'ayini wani lokaci yakan zo kuma a boye duk za mu gani a misalai shine wa mutulakan eh fi gairihi ma'ana fi gairihi ga zarfin da ba zarful makan ba shine zarfin zaman to wa mutulakan nan kan yana zuwa sake ba kaidi yana zuwa tare da ta'yini yana zuwa tare da ibhami shine zarfu az-zaman fali ulama malam yace a san wannan to wan nasbu amilin da yayi masa nasaba dama mun yi al-awamil ko akwai abin da ake kira da al-awamil ma'aikata su ne waɗanda suka sabbaba hukunci na lirabi ga kalma to can mun karanto cewa intasab yana yin nasaba shi zarfin zamani ko zarfin makan to wanda ya haifan mai da wannan nasaba din shine yace bil fi'ili fi'ilin da ya gabace shi shine Allah zai bi hijara wanda ya gudana tare da shi saboda haka shine amil ɗinsa. kai in baka gane ba ya ce ka sirtu milan kamar ka ce na yi tafiya mil ɗaya mun san mil ko? mine ne mil tun da an ce an sani ko rutsa ɗaya na an kai ya kai kilomita wajen biyu da wani abu bai yi da kai uku ba bai yi da kai uku ba amma zai kai biyu kusan uku da wani abu ne to shine mil mil ya yawa to shine ka ce sirtu milan na ya tafiya mil daya Hmm? mil wani irin zarafi ne Hmm? to to kaga nan mun samu sirtu ko sannan ko mun samu milan aga mun samu fi'ili ko mun samu zarafi milan shine zarafi na farko suna ne sannan kuma ya zo da nasaba hmm? ya zo da yawwa to wannan kenan to in ka zo li'irabi shine fi'ilin sirtu Mm. ka ce sir ko فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير وتاء آه، وتاء الضمير فاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل مم. ميلا سكتي ز- آه، ظرف مكان منصوب بفعله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر واعتكفت أشهرا لا اعتكافي a watannin da ba su wuce ba su haura goma ba kaga nan ma an samu ashura ashura zarfu zama kai ku watanni watanni ga ai lokuta da zo yawwa alawazu da af'ul eh jam'u qilla ne jam'u qilla ya yabda'u min salasatin ila ashara ka ce saba a tsawon wannan karatun ba mu san shi ba daga uku yake fara zuwa goma bai wuce goma jam'u qilla kenan ha to shine wa atakaftu na yi itikafi ashhura eh to kaga itakaftu mun samu fi'ili ashhura mun samu zarfu zaman kaga shi ma ya zo da nasba mansub wa alamatu nasbihi alfathatu zahiratu ala akhirih li'annahu jam'u taksir kaifa yakunu mu- mufrad ana magana jabi kana magana mufradi aw laylatan ko kuma laylatan misali itakaftu laylatan na yi itikafi dare daya dare ɗaya zarfin mine ne zarfu zaman tun da dare an kaci kaga ba wuri ba ne au yauman ko ne shi ma au sinina ko shekaru shi ma au muddatan ko kuma wani yanki na lokaci au jumu'atan eh ko sati ɗaya Eh, ba sallar juma'a ake nufi ba a yana nufin sati ɗaya kwana bakwai auhina ko wani zamani Hmm? au ko kuma ka ce ƙum sabahan ka tsayu da safe kaga mun samu fi'ili ƙum ko fi'ilu amrin mabniyun ala sukuni ko wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta ba ana ba anta aha sabahan أه؟ ظرف الزمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر أو مساء كو يما قم مساء يما كينان كو أو سهر بمعنى أو سهر كو كرشان داري شيني سهر مم؟ wabil asharihum to wannan shine ƙarshen dare akhirul laili eh can ake kira sahar au guduwatan ko kuma kum guduwatan me ya guduwa to bakaratan wa da sabaha wa da ai sun sun babbanta kaga dole dole ba a ta babbanta ko kaga ba zai yi hmm? to ai shine nake tambaya eh kuratan da su ba hansu duma na su guda ko a kan shi ne ka tambaya ne ina tambaya ga ka tambaye ni Eh, ai mal mas'ulu anha ya alama bi sa'il go ko ba haka ba kaga wannan ya cikin matsalar larabci Eh, duk kalmar da zaka ga laraba sun faɗa su akwai dalilin da yasa suka faɗe ta kuma akwai ma'anar da suke nufi da ita ko da kaga ta yi taradufi da wata kalma wasu sun ce an ce guduwa a harshen larabci shine yana fara daga lokacin asuba zuwa bullowar rana shi ake kira guduwa wannan dan tsakanin Mm. wannan dan tsakanin An gane ko? Mm? sabu tun daga alfijir shi kuma yake farawa daga zara alfijir ya bullo to duk cikin sabahan aiki yawwa na'am to akwai saɓani wasu ce bullowar rana eh wasu kuma su ce zuwa a gama sallah asuba Mm? to ai can mun kai yanzu kai za a dora ba ka ba da amsa Eh. Eh. au bukuratan ko ko kuma bukura Mm. to shi ko me yanka
daga lokacin da Eh.
aka yi ai ce daga lokacin da aka yi sarda su bane eh har zuwa bullewa rana eh
ya koma su ba abin ya bullewa koma ba shi shi harawa ba shi daga lokacin da aka yi su bane eh fitowar an rana kara su bane wanga a
da lokacin da haske ya hito ma har zuwa lokacin da rana za to bukura su malaman shari'a ma'anar da sun ka bashi daban malaman luga su kuma daban su malaman luga sun ce bukura daga fitowar rana zuwa zawali shine bukura malaman shari'a su kuma a istilahin su harkar malaman fiqihu da sauransu su ba sun ce bukura to daga daga fitowar rana a daga ainihin fitowar alfijir ya ka farawa har zuwa zawali a wurin malaman shari'a duk bukura ne to wannan shi ne so da haka ya danganta in kaga kalmar wake magana da ita malamin shari'a ne ko malamin luga sai ka san ma'anar da zaka aza mata tun nan ba tun da aka kawo su kusan guda uku to min da ke suna da bambanci a dole ne tun da kuɗi ga sun kowace dama ah, dole duk sanda an ka samu akarmagalla akarmagallau ala ya kokari ga aikin gana ku muna yi Masha Allah Eh, ku gaisa da malam babban malami ne akarmagalla to ga yi muna aikin gana ku da kun ka ara mana amin sheik ya mala Allah ya kara masa lafiya amin mala jazakumullahu khairan ai mala to sai ma da mala masha Allah eh muna godiya sosai eh yawwa ila safar ko yawwa so shi kuma ya ta'allaku da fi'ilin kum ai kum sabahan ila safar ko kum masa'an ila safar ko kum sahar ila safar ko kum guduwatan ila safar ko kum bukuratan to wannan shi aulai eh to yanzu zaka ga duk wa'annan dama mun ce tun daga ah, menene wa takabtu ashhura aw laylatan har zuwa bukuratan dinnan duk zarfin zamani da kuma zaka gansu dukkanin su mubahamai ne domin in nace da kai kum sabahan sabahan din nan mubahami ne shina iya daukar na ranar asabar ko lahadi ko litinin ko talata kaga ban ayyana ba to kaga mubahami kenan to yanzu za mu shiga mu'ayyan shi kuma aw laylatathnaini qum laylatathnaini eh ka tsayu daren litinin ka tsayu daren litinin to kaga yanzu an yi ta ayi ne an yi ta'ayini eh kaga ba daidai yake da in ce qum lailatan ba to ne ce lailatan wani dare
na'am kar kula kamar eh, masu da yake shi zab Mm.
su ba zai Mm.
kamar idan ya- an ayyana shi Mm.
ba zai biya abin da ya ba wa kuma mutum abin da ya zo wajen ta- ta'ayin ne misali Mm.
kamar yau mai sinayya a wannan ya danganta kai kai mai magana in kana son ka nuna cewa ga ayyanannen lokaci na dare sai ka yi bayani dama Eh.
kamar nasaba Mm.
abin da nake tambaya Mm.
kuma su ba Mm. dole shi duk inda ya zo mansubi zai zo amma abin da zai biyo la baya, ya tagayyar idan zai ta'ayin wannan ba a wannan ya danganta da mahallin shi in idafa kai sai ya zama majiro ko ba gane ba in idafat shi zarafin kai ai gauga kai gashi nan zai kawo maka ba sai kayan rigima ba na hau komai zai ma bayani ƙon lailata sunaini ka tsayu daren litinin au yawmal ahad ko kuma ranar lahadi to duk wannan ta ayini ne eh yawwa duka ƙum zaka ce fi'ilu amrin eh mabniyin ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban takadiruhu anta a gani lailata suka ce zarfu aha, zamanin mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف الاثنين كو العهد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء الياء لأنه ملحق بالمثنى مم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ليلة اثنين kuna manta karatu ba to ai lisinai ne ya fara kawo don mi da za ka gudu gare ka ko ba ga to bari a je ga da shi da kai magana ko qum yawmal ahad qum sai ka ce fi'lu amrin mabniyun على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أه؟ يوم يكتمي يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو سيف الآخر وهو مضاف الأهد مضاف إليه مجرور وعلامة جره ala akhirih wa sukkina li daruratil wazn dan ba a cewa yawmal ahadi baitin zai kalle ausum gadan ko kai azumi gobe Mm? a shi kenan ba to gadan kaga shi ma Mm? an ayyana yawwa to ka gani to sum shi ma fi'lu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi taqdir taqdiruhu anta ko anta gadan mhm zarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صيغ الآخر أو سرمدا كو هر أبدا مم؟ مم. كو أو العبد كو هر أبدا ما بنبنش السرمد دا العبد مم. السرمد da al'abad abu da shi da hausa ba da cewa har abada ko to me bambancin su ko ba su da bambanci Mm? eh a bar su kawo a gaya dole dole sai an samu bambanci alaikun dole sai an samu bambanci asar madu da al'abad me bambancin su
tambayar na mara amsar na mara kawai to sun ce asar madu ya ta'allaku bil mustaqbal duk abin da zai zo nan gaba wala nihayata lahu shi ake kira da asar madu amma al'abad suka ce kawai abin da ma la awwala lahu wala akhira lahu shi koyo shi akwai shi eh abadiyun ne ke kamar Allah subhanahu wa ta'ala amma majazan ana jingina abin da shi ma bai yankewa a ce mai abad ko da yana da farko amma haza majazun Mm, ba hakika ba ne Mm. na'am to shi ne ya ce wasmul makani to shi sunan bagire ko wanda zai kawo mana tun da ya ga- ya gama da zarfin zaman ko to yanzu zai yi magana akan zarful makan wanda ya ce yakan zo mu buhami kamar ka ce sir amamahu yi tafiya gabansa aga gabansa mu buhami ne domin gabansa yana ɗaukar dama gari yana ɗaukar haragu gari yana ɗaukar tsakiya shi to ina a ga gairu ma'ayyan to shi ake kira da ibihami don kaji an ci gaba gari kaka ɗauka akwai ta'ayini babu ta'ayini Eh, a ƙa'idar larabci yana iya tsayawa a gaba gare amma daura da damansa ko daura da hagunsa ko tsakiyarsa duk ya zartar da abu Hmm? an gane ku? to wannan shi ne to to shi ne ka ce sir fi'ilu amrin mabniyin ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta amama eh zarfu makani ya sheikh zarfu makanin eh mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa وهو مضاف والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر في محل جر آه.
idan shi ma da آه.
zai tafiya da idafa ne na wanda ya آه. إن كاغا داما مم. مم. مم. أو خلفه ko bayansa hmm? yawwa amama dai ai kowa ya san amama ko kowa ya san khalfa ko wara'ahu ko kuma baya to me bambancin khalfa da wara hmm? mal farqu bainal wara wal khalf eh bambanci ya kamata ku dinga karatu fiqhul lugha mana tunda ana yin lugan nan na'am ya zama baya baya bisa ga wanga amma to me kamar ya ya zama nesa eh bisa ga to saboda mi eh dole ka kawo hujja To, al al- al bayyinatu ala al muddai eh kai kokari amma a kawo hujja Hmm? a kawo hujja kai kokari gaskiya Hmm?
dalilin na addu bai samu ha to kana zana abu babu dalili a zai yi kaga ai bai yi ba Ah. na'am Eh, eh. to yana da kyau a bincika a gano bambancinsu tunda an faɗi wayancan to yanzu kowa ya je ya ta wasa kwakwalwa in ka shiga ƙur'ani ma za ka gane duk suna nan cikin alƙur'ani zaka in ka aje hankalinka da kyau ka tattara ayoyi zaka zaka gane wanda su yi magana ta eh kwarai kuwa dawara insha Allah so da ka karatu ba komai ake faɗa ba Mm. to ai sai eh, lala- lalata ta ƙaru ke ƙuddama gaba gare shi Hmm? gaba gare shi ga can kuma an ce a mamau to shi ma a gano bambancinsu karawa galla ya gogari to alhamdulillah shi ma a gano bambancinsu yaminahu dama gare shi ita dai dama kowa ya san dama shimala eh hagunsa ko ko ba san shi ma yawwa tilqa'ahu gabansa daura da fuskarsa a gabansa shi ake kira da tilqa au fauqahu ko samansa au tahtahu ko ƙasa ƙasa gare shi ko ba shine menene tahta ba to wannan ke iza'ahu shi kuma yana taradubi da tilqa'a ya an ce iza iza ashay bi ma'ana gaba gare shi Mm, daura da fuskarsa To amma shi ma suna da bambanci Eh, sai ka gano fiƙihun iza'ahu da kuma tilka'ahu Mm. sun yi taradufi amma suna da bambanci akwai inda larabawa iza'ahu za su ce akwai inda kuma tilka'ahu za su ce saboda wata ma'anar da suke son su kawo kowane yare ma yana da ko a turanci ana samu ko A gani. to bale larabci larabci faɗi ga rai fa au ma'ahu ko tare da shi ko au hiza'ahu ko kuma kusa da shi kusa da abu shi ake kira hiza au indahu ko gunsa au dunahu ko ƙasa gare da shi kuma mai bambancin duna da tahata ya an ce duna ƙasa ga abu ya an ce tahata ma ƙasa Eh, to amma akwai bambanci to su ma sai ka lalaba ka gano mai bambanci a wasu yawa ai ba ba a gaba ba eh na'am eh ya dang eh ko ne ka lalabo ma'anar da malamai sun kace sai ka duba to wajen binciken zaka iya gano bambanci insha Allah na'am da yawa ba hmm da yawa ba ko ya yawa na'am malam dan morewa kan bincike bincike kamar irin waɗannan kamar wani irin da tafi a duniya ce to ku nemi fiqhul lugha ku nemi fiqhul lugha yana da samun sauƙin samun yau da yau to la ban sani ba ko ana samu ne nan
jannadi ɗaya ne
Bi- eh, to ya danganta daga bugun da ka samu ka samu mai ɗaya ko mai biyu har mai uku akwai Mm, ya danganta daga wanda ka samu Mm, na sa'alabi ba Mm, sannan akwai asararun lugha sirrin lugha shi ma akwai shi to suna kawo wannan sannan akwai alfurukun lugawiyya na abu hilal al-askari alfurukun lugawiyya Mm, kwarai kuwa Mm? na'am to ni dai ban ce ba a dai bincika don ka samu wayannan duka su hali duk wayan abubuwa za ka walwale cikin minti goma ma amma da duniya za a samu min wannan na fi kyau da gani
to ba duka ba kake kake
bai ne daga fari so yanzu a bincika na in babu sai alaikum salam ai wani za a kari in babu sai a sai a kara ba gaba hmm kaimi fiqhul lugha asrarul lugha alfuruqul lugawiyya ka rubuta mana ba sai ka wahalla mutane ba au qablahu ko gabaninsa qablu mun san qablu ko yawwa ko mun san qablu ba mun san qablu da ba'du ba ai tun wurin ba'diya an san qablu gabani ko eh yawa kamin a kai ga abu shine- shine kablu Mm. an gane ko yawa amma shi balarabe in ya ce kablu shine kamin a kai ga abu ta fuskarsa a gani in ya ce ba'adu gabansa ta bayansa to sai ku kiyaye wannan au ba'dahu ko kuma hunaka shi ma zarafi ne eh ijlis hunaka Mm, ko ijilis samma samma shi ma zarafi ne ba summa ba ha samma da wasa un fataha eh farsakan ko farsahi eh farsahi shi kuma yana da faɗi sosai kamar suka ce kamar tako dubu goma sha biyu shi a farsahi guda Mm. sai baridan baridan shi kuma arba'atu farasikh farsahi hudu shine barida yafi yawa Mm. wa hahuna ko kuma ijlis hahuna shi ma zarafi ne Eh, zarfu makanin ne shi ma kif ka tsaya mauƙifan matsaya sa'ida wadda yake ta arziki matsaya mai kyau ta arziki to wannan su ne ya kawo maka ta'arifi ya kawo maka kuma misalan ko waɗanne da ka haddace wannan babi to ka gama da zarafi duk sanda an ka ce kawo misalin zarfu zaman kanada kawo misalin zarful makan kanada amma in baka haddace ba kaga akwai matsala yau kuma in ka tashi yin larabci kaga ba za- ba za ka wahala ba Hmm? yawwa ɗaukowa ɗaya za ka yi ka aza shi na hau ban- abin nan komi ma haka ya ma tauna ya ma haɗiya eh komi maka haka ya kawo maka abubuwa cikin sauƙi kaza ga ma'anar shi kaza ga ma'anar shi kuma ga misalai don dai duka gane Eh, nahu yana da sauƙi baridan kacce linkin din shi ne guda biyu na farsa Mm, farsayi hudu Mm. Mm. ni kuma farsayi tako dubu goma sha biyu haka wasu suka faɗa daga cikin malaman lura sai mu tsaya nan mun da sai mu tashi babul hali hannu wasu zinci sarbin ati na'am kan wannan na gudu watan din nan shi ne da lokacin fajar ko Mm?
gudu watan din Mm.
fajar Mm.
ila maru'i shams a'a daga asuba an kace gudu daga al Mm, shine guduwa daga asuba zuwa fitowar rana Mm. Mm?
sabahan alfijir daga alfijir zuwa fitowar rana Mm. to sai mi na'am Mm. baka ta baka ta haya hala baka ta haya to ta yadda kake shi attaku in ka aza kafa nan za ta tabbata
eh to ina za ka kai ta gaba to tako ɗaya kenan okay wannan da ake yi ba haka ba a in ka aza ta hai tsaye ha gani yawwa to yi ta haya kamar haka ta haya dai ta al'ada siya eh to ka gani shi attaku duk sanda ka az- ka ɗauke ka aza sai ka lisa ba ɗaya ka sake aza biyu yawon gari ya ci mai to shine sai ka yi ta lizahi in kafar dama za ka lisa ba in ta hagu za ka lisa ba duk dai dubu goma sha duk yadda ya yi ma da ka yi dubu goma sha biyu to ka samu farsahi guda guda Mm, shi kuma bariran shi ne sha mm, hudu sha Mm.
so hudu mm. to na'am Mm? addu'a ba ta aiki ai dole sai an yi aiki a gama aiki da addu'a shine an matsala da an jajirce to shikenan addu'a za ta yi aiki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله